Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau muna ranar Juma'a, yin ta Ramadan, shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu Sibiriya, wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku, shekara na dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Muna nan a zawiyatul martabar kolal ma'ani da Shaf Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu tare da shugabanmu majagoranmu Imam Asaidi Shehu Muhammad Sallah bin Shehu Muhammad Jamil radiyallahu ta'ala anhu a inda shi ke mana karatu a cikin littafin Ashfa yau ma kamar kullum Maulana zai cika bane daga inda aka tsaya Asaidi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ قيل لنا بهذا المحضر والتقى بنظرة تأتي لنا بالنظر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه تقوى ما في جمع masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan mazauni mai tarin haske mai tarin albarka mazaunin da ke gudanar da zama a cikin littafi mai albarka littafin ashiba na shawfani jihar littafin da yake bayanin darajojin manzon Allah da haƙoƙansa daki daki sada sada sallallahu alaihi wa sallama yau ma za mu tsora ne a inda muka kwana a jiya Allah ya yi mana jan gora alfarman babban masoyinsa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama muna cikin tattauna bayanai ne na sabanin arabul ulama wa salafi ra'ayoya na sahabbai da kuma tabi'ai da asbabu tabi'ina da kuma shauran malamai akan abin da ya shafi al-isra wal miraj isra'i da miraj yayin da Maulana Shehu Sadiq Iyad Allah ya tsara masa rama yace waɗannan magabata sahabbai da mabiya bayan su jami'ai da shauran malamai sabanin da suka yi akan isra'i da mirajin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kafu ne gidaje guda uku sai malamin ya shiga gidan farko na saɓani sai fara ɗauko mana gundarin saɓanin da aka yi da kuma ma'abota saɓanin da me suka dogara ne ai bai iya ruwa ka saba ma fahimtar wani a abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi girman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba tare da ma madogara ba ai da madogara kake saba wa fahimtar wani wa in ma madogaranka ya zama mai ƙarfi irin na wancan ko ya fiye ma wancan ƙarfi ko kuma wancan ya fi da ƙarfin hujja da kuma madogara kaga madogaranka sai ya zama rarrauna rarrauna misali mutum ne yana da madogaran kila amma abin mamaki shi kilan lokacin da aka zuba filar sai ya zama to babu rodi an je zuba filar ne amma ba rodi ɗan kwa wannan fila ne ko ba fila ba an suna ba fila amma dan Allah wanda ya tsayar da filan sa da rodi rodin ma abin mamaki ma sittin an gane kuma aka yi masa ɗauri kusurwa hudu ya ji komai ya ji ɗauri sannan da aka tashi zuba kankaran wannan filar an yi amfani da siminti da yawa, an yi amfani da kayan aiki da yawa, sannan an ɗauko ƙwararru a wajen menene mana cura kankaran da kuma iya zubawa. Don Allah wannan shi ma mai sunansa kankare amma wannan kankaran da wancan kankaran daidai kaga ba ɗaya ba ne kaga in mutum yana buƙatar majingina da madogara da Allah wani kila za ka jingina wannan da ya ci kayan aiki haka saɓanin fahimtar malamai yake wani yana da madogara amma madogaran mai rauni ne irin raunin tilasta mara wani wani kuma yana da madogara amma madogararsa mai ƙarfi ne irin wannan rodi na biyan da ya ji kayan aiki ya ji siminti ya ji rodi don Allah da wa za a dogara in an zo ana neman mafita a addini kaga wannan shi ne madogara saboda haka haka shanin malamai suke kullum kuma magana kullum a addini yana karɓuwa ne da abin da aka gini magana da shi wani ayoyi ne wani hadisai ne menene hujjojin hujjojin su ne madogara to shi yasa a shau kadi iyad saboda insafi ilmi adalci irin na ilimi duk da cewa wa'annan sun tafi cewa isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma'aikiyayi isra'i ne wanda aka yi shi da ruhi ba da jiki ba sannan isra'in ma dai suna ganin Isra'i ne manami, mana a bacci aka yi ba a faɗake ba, an gane ko? To wannan malamai hujjojin su shi ya fara na farko mana hujjojin, sai da mana daga mai sauraron hujjojin, an gane in yi kai ɗalibin ilimi ne, za ta ba da cewa hujjojin yana da rauni, yana da rauni, yana da rauni ƙwarai, ƙwarai, ƙwarai. An gane ko? saboda ne ya ce daga cikin abin da suka dogara da shi shi ne ayan nan da ta zo cikin alkur'ani wa ma da an ruqiyar da fi arinaka illa fikratan min nas ba mu sanya mafarki allati arinaka wacce muka nuna maka ba sai annabi Muhammadu ba fa sai wannan mafarkin da zai yi wa mutane fitina da zai yi wa mutane jaraba da zai yi wa mutane fala'i da zai yi wa mutane musiba sai suka gina hujjar su cewa Isra'i da Miraji an gane abace da aka yi ta da ruhi ba da jiki ba kuma abace wacce aka yi ta mafarki ba a faɗakai ba me ya dalili wannan aya kuma abin mamaki kaga kun awwala wannan aya a matsayin ne ne madogara a wajen Isra'i da Miraji suka cewa ko ɗalibin ilimi ya kai ayar zai ga akwai tabari akwai nisa kwarai da gaske tsakanin Isra'i da Miraji da wannan aya ɗin. Saboda abin da malaman tafsiri fatiwa da kuma malaman ilimi mafiya suka tafi a kansa wannan aya ba tana maganar Isra'i ba ne ba kuma tana maganar Miraji ba ne. A'a tana magana ne akan abin da muka fara maganar sa a jiya ita ce qadiyatul hudabiyya. Ita ce qadiyatul hudabiyya. Magana ya tara sahabbai ya gaya muku cewa ni annabi Muhammadu na gani a mafarki na Allah ya nuna mana. Kar ku damu, mun shiga garin Makka, mun yi umra, mun yi saisayi, mun yi tsarafi, mun yi komai da komai, ba tsoro, ba razani, ba damuwa, ba tashin hankali, babu wani abu na matsala, Allah ya nuna min wannan. kuma sahabbai sun fi kowa sanin mafarkin annabi wahayi ne ko mafarkin manzon Allah gaskiya ne yanzu kuma sai ga shi kuma an fito daga garin Madina za a yi na za a je Makka shari'ar ne yin umra sai abin da ya faru sai ya faru an gane garin ko sai abin da ya zama sai zana da kawai dai tudu ake nema ma sun kuma sahabbai a lokacin sun tunzura matuƙar mene ne tunzura saboda mene ne ai a walan yafsha ahadul haqqi khayla zamri gaski ko an kullum mabocin gaskiya baya tsoron tanadin makaici dan Allah ta malam ba wuce ne wai ciki da gaskiya an ga da jirin ko muka ba ta hura in ji ciki ta cika da gaskiya ko ba ba ta hura wannan cikin balantana sahabban sayyiduna rasulullahi cikin su ya cika da Allah ko cikin su ya cika da manzon Allah hasken imani na haɓaka a cikin karawarsu suna jin tafasa na imani yadda ke kake jin tafasa da kuma zafarfasa na tukunyan karfe yayin da ya tuta a kan wuta haka imani da haske da san annabi da kishin Allah da kishin musulunci yake zafarfasa a zuciyar waɗannan tsafa suna kallon waɗannan kafirai na maka wanda ba su wuce cikin cokali ba ina suke suna ganin za su iya karawa da su da Allah ta da yadda suke tatsama da shi ya wuce da Allah ta kufa da maku ko da kuma sauran abubuwa na makaman yaki majajjawa suna da wani tare ya wuce wannan ne ba da tare shi da ya wuce wannan aika furan maka za ta ba wani lokacin ba riga lokacin ba tuba lokacin babu najiya lokacin ba sauran kayan yaki kayan yaki kenan dama daga saboda sai mashi sai majaddawa sai kuma sauransu sai kuma kawai hannun tamaka cikin nan malam ta dukkan abin da waɗannan gazaran suke kakama da shi ai su suna kakama da sannan abubuwa kuma ko ba komai su sun tabbata kan shirya ne sun tabbata kuma kan hanya ne mai kakkiya wanda babu kwana a cikin ta. To yaushe ma abokin gaskiya zai ji tsoron ma'ana kaidin makaryaci an gane shi a kullum wai mai gaskiya shi ya kamata ya ji tsoron makaryaci ko goge makaryaci shi ya kamata ya ji tsoron mai gaskiya ai makaryaci shi ya kamata ya ji tsoron mai mai gaskiya ba mai gaskiya ya ji tsoron makaryaci ba to sabon nan su ne dama ma'abota gaskiya in ana neman mazajen gaskiya ma a farko su ne ba. Su kuma da suna dai wai waye jami'a maka waye ba su sani ba waye ba su sani ba maka zai zo musu barazanar sai ya hana su shiga garin maka kamar kuma da hikima irin ta Allah da kuma hikima irin ta musulunci da kuma hikima irin ta bari zuwa Rasulullah kaga su abubuwa da yawa su ba su masa da shi ba ba san shi ko manzo Allah sannan ga wasiƙa nan an rubuta wannan wasiƙa su ba su aruwa ma da yakin wasiƙa ma suna yi karinta suna yi karinta a goge a rubuta musu abin da suka sani katija ne mai tsawo su kai da bai lokacin da annabi da ba da rai bayan dai da dan Usman an tura shi ya zauna da su an yi maganganu na fahimta sai suka tafi ba su da rai wani dai annabi da shigo garin makka ya zai umarawa sai dai shekara da zuwa amma ba ba ba ba za su yadda ba amma kai da na Usman mun ba ka dama da ka'aba nan ka je kai tawaji kawai sai umrar ta kai kuma da kuma ce ni Usmanu ni ani ni Allah ba zai ba ka'aba da annabi bai zo ya ce wa ta ba ni Usmanu na ce wa wane ni in gabaci manzo Allah kuma Allah ya ana shiga gaban manzo Allah la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasulih kan wanda ya shiga gaban Allah kan wanda ya shiga gaban mu za ba. Sai za mu ga ya wannan ayar da take yi. Kuma ga ta ka'idar tafiyar magana ya kuku sahaban wal mala'iku tasbau. Annabi ko da safe ke gaba mala'iku su zanta. Kuma alƙur'ani ke ko wanda ya shiga gaban Allah. Gaban manzon Allah. To wannan wani irin shiga gaba ke ni kaga ma'ana ake nufi. Tunda ka'idar tafiyar magana safan ne a gaba shi yana baya. Kowa ko kowa da ake tafiya. Amma abin da ake nufi a nan kada wanda ya gabaci manzon Allah a magana duk abinda annabi bai faɗa ba kar wanda ya ce annabi ya faɗa da abinda annabi ya aikata ba kar wanda ya ce annabi ya aikata sannan kuma kada mutum ya yi tsallan badaƙe a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba sai ka je gaban ka ka je wanda ka je ka yi Allah baya yarda da wannan kuma baya karban wannan saboda haka sai ta Usmanu sai ya ki ya yi tawashin saboda menene bai ga annabi ya zo yayi ba kuma ka'idar musulunci shi ne an gane kenan ko a qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah annabi ake ji in an ji annabi Allah sai ya zo mu wala da sai Allah kuma sai ki wannan kin sawatin nan ya ja maka na Uthmanu qima ya ja maka daraja ya ja maka karama ya ja masa abubuwa da yawa wanda har ya koma ga Allah yana alfahari da wannan. Saboda a wannan lokacin nan ba labarin kururuwa cewa ma wayannan kafiran banban ma ai sun kashe ma sai na Usman ba gaba daya sai ta sai da kara canzara daga nan yake nema tabba kawai na yaki Tsafi a ya ba da hannu ko ya ta tabba ya ta tabba ya ta tabba ya ta tabba ya ta tabba. Sai manzan Allah ya ɗauki annarsa mai albarka sai ya yi wa Sayyidina Usman tabba da hannunsa. Sai da kuma wannan hannun wannan shi ne hannun Usman ne na masa baiwa. Da na Usman yana alfahari da wannan. Ni ne kaɗai a cikin sahabbai wanda ya annabi ya mun bai'a da hannunsa. Wa ya ɗau wannan ba ni ba. Kuma sai yana Sayyidina Usman ibn Affan zai yi tawafi a Kaaba bayan annabi bai yi ba. Duk da girmama abin da sai na Usman yake da shi a cikin maza Allah. Sai na Usman ne ba tun daga ranar da ya musulunta ya bayyana ga manzon Allah ta zauna hannunsa har ya koma ga Allah malamai sun ce bai ƙara shafan al'aurar da wannan hannun ba. Tun lokacin da ya gaisa da annabi hannu da hannu wannan hannun bai kare kaba al'aurar sa da ita ba saboda kiran wajen hannu ba zama. Ya za ya hannu da ya gaisa da annabi ne zai taba al'aurar sa da ita. Shi yana ganin wannan ma hukun a kan ne mummunan ladabi ne a haƙƙin sa. Dan Allah ku kalli wannan girmamawa. Akwai sahabin da annabi sabon kansa yayi tun daga ranar bai ƙara haƙƙi ba ya koma har ya koma ga Allah. An ji an yi a ce ta ba zan yi ba. hannun da annabi ya inda annabi ya shafa a kaina a ce wai wani wanzami za a ce mun wannan gun to wani gashi zai fito a gaya mun gashin da zai fito bayan wannan gashin da aka ce wancan dai gashi ba sai gashin da annabi ya taba mani wani gashi ne daban wanda ka tun da har na rabauta annabi ya taba mun kaina ya taba mun gashin kaina ai ba ni babu wannan haske da shi zan je gaban Allah in na je gaban Allah ne wannan ya ishe ni abin alfahari a kwanciya ta ta kabari da wallahi na shiga kabari da gashin da annabi ya saba ba ma ki malaiku su ji kunyan wannan ma tsare sabbin da wasu da irin wannan ma'ana girmama wa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da da rayuwa Allah ya taimake shi ya samu zanin annabi ya samu rigar annabi ya samu gashin annabi ya samu farkan manzo Allah ce wai na ji kowa rahota wannan zan ku ajiye mushi duk ranar da muka kan wanda ku tsara mushi wannan rigan duk ranar da aka yi musu wanda aka tsara mun nan a fa mu wannan rigan ta manzo Allah kun ga wannan gajin ku sassanya mun shi a wuraren su dada na kun ga wannan farjan shi ma ku ku ku zuzuba mun ta kan kabari na ku kai ni makabarta ku bai ku fanni da al'amar rani na ku fanni da al'amar ba ku bari da Allah. Haka sahabbai suke a cikin da jaru Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Su ce mana daga ƙarshen gida suke wa sai sahabbai suka ce wa manzon Allah. Ya Rasulullah ba ka mana alƙawari ba cewa Allah ya nuna maka ba a mafarkin ka ba mun shigo garin Makka mun yi tawafi mun yi laifayi ba mun yi umra ba mun kwasoci ababen ba baka gaya mana ba annabi ta na mu ko da na gaya muku cewa na yi mafarkin haka na gaya muku cewa bane ne ko ko dai baki ni da na gaya muku ne na yi amma ban san muku bane ba ban san muku bane ba amma dai na yi kuma za a yi hakan kuma to wannan mafarkin da manzon Allah ya yi dan nan shi Allah ke ba da labari a nan wa ma da Allah ruyan da shi a rainaka illa jiddatan lillah ba mu sanya mafarki ba wanda muka nuna maka ba ba ce da zan ne ne jarabta fitina ga mutane ka ga wannan mafarkin da annabi yayi kafin shiga garin Makka sai ya zo sahabbai fitina annabi ya ce ya ga mu shiga kuma yanzu mun zo an ce mu koma to wanne za ka yi shi maganan farko mun shiga ko ko maganan yanzu mu koma kuma ga mu ga kaba muna kallo abin da ya zama za a gani daga ƙarshen al'amari ne ya ba da dama ne kawai ne kowa ya aski ko kuma ya tsofaffi ababen haliyarsa amma ina wannan bai shiga kwakwalwarsa bai ba saboda abin da ya gabata a cikin zuciyarsu na kishin manzon Allah na kishin musulunci abu da ya zama haka ya zama haka ya zama haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yana ta da matarsa sai ta ummu salama
sai da abu sarar ya rasu nan a waɗannan jama'an nata yau yanayin jami'a yau ta hada da siyasa yau ba sai an hada da siyasa
To yanzu a zai, ni ba a gani na in aka bar su kan wannan yanayin halaka za a yi. Dan yanzu na haka zai sauko da ayoyi ba, kuma ayoyin ba zai musu yau ba. Kafin Ubangijin ka ya sauko da ayoyi kansu, ba ka ba su mafita. Sai zai abin ne, ita abin da za ka yi kawai karɓar da dokar ka ce rufa komai kana fita ka kama dabbobi ka kama su ka kuma suna ganin kayan suna ba su. Haka za a yi, ka haka layi annabi kuma ya ce ya kawo da iyalinsa sai ya mu zarma ya kula ya kama soke soke na baban ajiyarsa su matafi ko da sai ya kama sai soka to wannan kadiyya ta hudaybiya menene alaƙarta menene mula'amarta da isra'ila da libati ai babu kaga tawili aka yi waɗancan aya akan isra'ila da libati kuma tawili yayi nisa da yawa kaga masu dogaro da wannan aya cewa Isra'i da ruhi aka yi Isra'i a bacci aka yi kaga a bashi mai rauni an yi fila amma fila ba ruwa amma da ni fila amma fila dai ba ta ji kayan filoli ba akwai filoli nan gaba wanda sun ji kayan aiki za mu yi kuma wanda ita ce mana madogara na farko madogara na biyu a wajen wa'annan malaman wa ma na sauƙan Aisha da radiyallahu anha abinda kuka aikanto daga nana Aisha lailan manzon Allah Allah ya tsara masa yadda cewa ma faqattu ya kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni na na Aisha a daren Isra'i da daren Miraji ban rasa jikin annabi sakallai ba muna tare da annabi ba amma ban rasa jikin shi sakallai ba aka yi Isra'i kuma aka dawo kaga in an yi isra'in da miraji a wajen ta kaga tafiya ce ta ne ruhi tun daga cikin tare da riga ba ta rasa cikin ba ba ta rasa cikin ba anan in an gaba hujja da wannan maganar ma abubuwa da yawa za su shigo an gane garin ko su karo da waɗannan maganganun lokacin da aka yi isra'i da miraji annabi bai kare da nana aisha ba ai bai kare da ita ba saboda ita da na Aisha an aure ta a Makka an tare ta a Madina. An fahimta kuma Isra'i da Miraji a Makka aka yi. Kaga a lokacin ma ba ta zama abin tarewa a shimfiɗar manzon Allah ba. Kaga cewa ba ta rasa jikin manzon Allah ba magana ce mai rauni. Duk da a wata rufa an gane ana rawaitan cewa ba ma fakartu ba. An gane wa ma fukila jasadu Rasulullahi. an gane kenan ko alabi na yi wajibul ma'ana ba a rasa jikin annabi ba annabi ne a daren ba a rasa jikin ba ga jikin ana kallo ba a rasa jikin ba kuma ga shi da safe yana ba da labarin isra'i da miraji kaga wannan sai zama to wani abu ne wanda aka yi shi da rai ko wani abu ne wanda aka yi shi a cikin bacci saboda ga cikin ba da gani ba kaga wannan shine madogara na biyu wanda waɗannan masu fahimtar farkon nan suke dogara da ita an gane wannan shi ma hujja ce rarrauna kwarai da gaske hujja su uku wa qawluhu da faɗar manzon Allah alaihi salatu wassalam baina anana imun tsakanin da ni annabi ina barci tilafiyu mustaja ina kwance a wurin nan na sima nan makka kusa da kaaba ina kwance a nan wajen an gane to sai su da ɗauka tunda annabi ya ce tsakanin ina barci Isra'i ya ba sai suka ɗauka ai daga barcin kenan abin da ci gaba. Sai maka da kan wannan shi ma fahimtar da rauni ya yi. Da Allah ko nawa kuna kwance da mutum ya yi barci amma kuma ya tashi ya je da tawa ya biya bukatunsa da jikinsa da ransa ya je wajen mai shayi ya sha shayi ya ci kwai kuma ya dawo yana barci ya zai kwanta. Kai ba ka sani ba. Ai tsakanin ina barci wannan ba zai ba da mana hukunci a fahimta cewa Isra'i a mafarki aka yi ba, Isra'i da ruhi aka yi ba, saboda a al'ada a ɗabi'a aka yi na wani kana tare da mutum ba ɗaki ne ba, za ka fita ka biya wasu buƙatu a bayyane a faɗake amma shi da sani ba. Ko ba haka bane da Allah a barci ma da yau suna su gida gida ba, har wajen gida gudu ba ko ba ka wani tawilun tafirun tafirun tafirun ko ba ka wani tawilun kazibun tafirun kazibun dala ba ta yi akwai da jere nauyayye akwai dogon bacci nauyayye dala kowanne in ya nauyi in ya nauyin kuma ya nauyaya dan Allah yana warwarwa ko bai warwarwa wadanda wani bacci da ma mai nauyi ba tarihin malamai shi ne baccin da sahibu la ya shuru bi man ya sahabu man ya ci bai san wanda ya zo wa saurayi da ba wanda ba shi ne bacci ne nauyi ba to wayannan sun suka yi bacci ne nauyi annabi ya tashi da buraka da jibrilu ya tafi har ya dawo suna cikin bacci an yi ko bai ba an yi mana ai ko kai irin wannan na faruwa tsakanin da abokin ka ko iyalin ka ko na ka bacci ka tashi da ta biya bukata haka makin maka dawo amma ba warkawa da za mu fita ake kana bacci yayi na je da kawa na je na to batir na yi kaza kaza da wannan magana ne wani kuma da wani to ba mun gon da tare da kai to wani na kan kana hada ne da nan ma da la ko ne na ne na wannan hankali ko ba kun ila wanda aka yi tsaya a wajen da da makocin ku ne kuna buga sai gashi lalla ashe iya mana bar ma canji na wajen ba wa ba gaskiya ne na manta ha wajen da ke kaga daga nan sai an tsaye ka ya dawo wannan mu ya mu ke nama mu waya mu ni da kai nan fa ana magana mu zara ne kada mun da ba a man da wani a kada man da wanda ake magana da shanin sa ana magana shugaba ne wanda in Allah ya ga dama ma abokan kwanciyar ma ya sa musu farka da fara da ruwa a zaɓi kaji ma lana ke kawo su da ya farka su kogo ko ba ga wani falabi su fi zafi salata ni a tisilila وازدادوا تسعة قل الله أعلم ما لبث وأنت لم تقل صلى الله عليه وآله وسلم kaga wannan idirin ba zai zamanto hujja na kankare ga mai taba hujja da waɗannan hadisan ba wanda ka sun tafi hadisin bai na alala yi mutu wa qawlu anas da ko maganan anas bin malik annabi ya isra'i wa huwa najmu fil masjid al haram yana kwance na bacci a cikin masallaci mai alfarma masallacin Ka'aba. Sai waɗannan malamai suka saba hujja da maganar hadisi a hadisin Anas Malik. Annabi yana bacci cikin masallaci ne a Salma. Daga nan wanda qala qissaka sai ambaci qissa Isra'i kuma qala bi akhiha sai fara a ƙarshen qissa Isra'i cewa fabta yakhassu wa ana fil masjid al-haram. Sai ne ce na barka kuma sai ga ni a masallacin a Salma. Sai suka ɗauka cewa dai ai Isra'il dai an fara a bacci ne kuma an je an dawo a bacci annabi ya farka ya gaishe a inda yake kwance. An gane ko? Wayannan ba su ne dalilai wanda wayannan masu gaba hujja ta wannan hanyoyin suke gaba hujja da ita. Malum ka ce kun yi kokari. Allah saka muku da alheri. Dama annabi ya faɗa. Manita hada. Fasaba. Fada wa'ajarani wanda ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙarin binciko nassin Qur'ani da hadisi dan ya kuma hujja kawai sai ya dace da gaskiya wannan tsara da zara guda biyu amma wa man istada fa aqta wanda ya yi ƙoƙari amma garin ya dace sai ya kuskure musulunci ba zai kada shi ba za a bashi maki daya wannan wa ajrun wahidun ya da na da ƙwaya saboda ya mai ƙoƙarin mai an gane waye ba a so wanda shi ga shi nan dutani kawai. Kaga da kenan Allah dutana shi kuwa. In ka tuka mai da yaro to ba a san mutum ya zama duta. An gane ka zama kwaya. An gane kenan ko wanda yi kokarin ma ko da bai dace ba ya ma yi kokarin ma ko ya ma ta ku kai. To waɗannan malamai sun yi kokari amma sun kuskure. Allah ka suna da lada ba da Allah saka musu da alheri amma ba su dace da hakikalin lamarin ba. ba su dace ba. Kun ji wannan? A wanda aba mu'ubar salafi wal musulmi manya-manyan magabata manya ba cikin safai manya shiga-shigai a cikin safai wanda kowane kwaya ɗaya a cikin kuma ya isa ya shirya da duk duniya gaba ɗaya. Manya ba a cikin safan maza Allah. wanda kowane abin yin ina ne da kuma jama'ar musulmai manya tabi'ai da akbaru tabi'in na da yawa manya-manya ba su kuma sun tafi ila annahu isra'un bil jasad cewa isra'in annabi ba da rai bane kadai a'a an yi isra'i ne da jiki da gangan jikin annabi a shi sannan ba ba shi ba da wakili ya kadar da a faɗake aka yi ba ba shi ba a faɗake kuru aka yi an gane wannan ‘yan uwa kafin mu yi nisa wato mata da mu'jizatan lin nabi bi ya kullu mu'jizatan li waliyi duk abin da ya zama mu'jiza ga annabi yana yiwuwa ya zama karama ga waliyin Allah wani lokaci ma in abin ya gamu da faida an gane kenan ko karaman in ta gamu da faida an gane ta tsundama cikin faida sai zaman to ma kawai ma abin wasa ma a hannun wanda ma ba waliyin Allah ba ma. Dan wadanda a wannan zamanin da muke cikin za inda kana da kuɗi kana da kuɗinka sosai da kuzurinka yau kila da kallo goma ta ko eh wallahi tallahi kana da kuɗi sosai a cikin garan nan a madina annabi za ka je ka sallah wa dan waka ne ko ba ka bane dan Allah shekara ɗari da hamsin baya ko shekara ɗari biyu baya zai yi zai yi a yi sallar isha da mutum a wannan masallacin amma a je a yi sallar asubati da shi a masallacin manzo Allah ya kada da kuma ramadanin in ka ga yayi mutu walita ta kai walitan ta kai an gane shi an ga wannan wali na tabbara masa kafa masa wannan wali wai wai wai wai wai wai namiji ne a mazajen ma namiji ne amma ba yanzu nan ba a Kaduna kana kwance kana kan ju kana cin balangu kana cin tsire an gane garin ko wani lokaci da kishi kana karyawa kana kankara kana jefa a baki kana kan maskina da juice a ce tsaramal nan da awa hudu za mu sauka madina kuma da gaske ne Allah da gaske ne in ka koma a cikin dare daya za ka iya zuwa ka zai manzon Allah a daren kuma ka dawo a sallar asuba da kai da Allah wanda kuka da kuka sha sallar isha nan an yi tarawih da shi sai ka je ni shi jiya da daddare ai ba na da ku ai na je madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai tarawih da ya kai qiyamul layli wanda shi na dawo na sallah su ba da shi.
Haka wannan labarin sanin yi zan kure shi biyar ga kanan ga kanan ku kawai.
ka zo mu ji.
Amma da Allah wanda yake ɗan boko wayayye wanda ya san tsarin zamani zai yadda ko ba zai yadda ba. Zai yadda mana ya san an ci gaba sosai ko ko ba ci gaba ba an ci gaba. Magana cikin magana. wani babban CI ya taɓa zama a wannan rigasar a wannan rigasar nan shekara ashirin da wasu abubuwa a baya ba zan manta ba ban gidan kai na ba ina jiran wani gida babba ne Allah ya haɗa ni da shi sosai in muna zaune muna karatu sai ce mun yana zuwa wani an jima kaɗan sai ya ce mun ya dawo ai ɗazu da muka rubuta na je ne da na dawo nace kai Allah na suru da Allah da Allah ya mu gaskiya mu sunan sunan su don sa na suru dan bauchi ne mutumin bauchi baban tsori ko kun ba sarai ke na bauchi yake mai ya gado nace kai Allah na suru Allah ma wannan magana ce to da da gari wata rana da ya zo ya ce zan mutu ka tabbatar da gaskiya yau ita ina ita da ka zuwa ita zuwa ke ji ba za ba kai ne kai ne ka dawo ya ce wani ka dace miki kan ku ba komai sai fito mai wani kaji ka san wannan kaji na ce na ranta ya ce to duk duniya gaba da duk inda nake sun je da wannan kaji zan to da ka na san shi shi ta shi karbe kala ma bukata ka a kama da bukatun awa ɗaya ba man jirgin karbe kala ya ba sai jirgin jirgin zai dawo ita haka ne ita haka ne duk nuna ma ba da mai ita Dala wannan shi mana ba ne ka zan gobe da mai Ko ba ka bane wayannan zango zangunan mun yadda wasu sun yanke mu ma mun yanke amma manzon Allah ne ba zai iya yanke makafa ba aida a cikin sanin lokaci ba dukkan mu nan bamu da gobanto mala'ikar da ke al'arshi a yanzu nan a yanzu nan in Allah ya ba shi daman ya zo nan Allah awa nan zai zo Allah minti nawa zai zo Allah sakan nawa zai zo kafin sakan ma ya zo nan kafin sakan mala'ikan ya zo in ya zaki koma ba kafin sakan ma ya koma mu a imanin mu mu a aƙidar mu mu a irin namu kai mu a irin namu madadin wallahi ba wani mala'ika ba sai madadin daga nan ba wannan mala'ika Allah bai wannan mala'ika ba ba sai karfin da karfin manzo Allah da karfin da karfin manzo Allah habdan da habdan manzo Allah kuma yana karkashin gwamnatin manzo Allah ne annabi ke ya ya wanda saboda shi mala'ika ya samu wannan karfin shi kuma ya rasa an kalli ma zai da wannan ba zai yi yan wa ba zai yi da wannan saboda haka a bakin rikonki kwarai kwarai kwarai saboda haka waɗannan manyan bayin Allah nan sabai da mabiya sun tafi Isra'il da jiki aka yi kuma a fadaci aka yi sai malami ya ce wa hadha huwa al-haqq wa hadha huwa al-haqq wannan shi ne gaskiya wannan batu shi ne gaskiya duk wani maganar da aka faɗa ba wannan ba to gaskiyar magana akwai rauni a cikinta wannan shi ne kankarar mai roli su da muka faɗa a baya shi ne kiran gaske kuma shi ne majinginan gaske wannan kuma shi ne gaskiya an gane ko dama duk da aka samu saɓanin gida dama ɗaya ne gaskiya kawai da ɗan rakiyar to wannan shi ne gaskiyar maganar kawai shi na ƙiƙanin mace a yi isra'ila da manzo Allah da cikinsa ne da ruhinsa kuma a faɗaƙi aka yi ba ku ba wannan shi ne gaskiya an gane wanda ba za mu shan ibrahim a wannan matafiyar shi ma da ya kansa ba mamaki za mu tattauko maganganun shehu a jiwa ne a kan isra'i da miraji duk da shehu magana a kan isra'i da miraji in dama ya bayar to ba mamaki mu ɗauko su don mu tsara aka kawo wannan mazauni Allah ba mu lokaci. Ba za ka wani shi na ganin ka tafi a kan kamar shi da gaskiya. Kuma wannan maganar wawa kaulun na Abbasi shi ne maganar da Abdullahi ɗan Abbasi ne. Kuma kowa ya san Abdullahi na Abbasi ko? In ana lissafin sabon mazala sai aka ce Abdullahi ɗan Abbasi. Dan da ba ya sallama masa wuya. Ai kuwa da sallama masa wuya saboda girmansa da baiwarsa shi gaba ɗaya ma a zuwan mazala ne. annabi ne masa addu'a annabi ne masa zamana annabi ne ya samu da Allah Allahumma fasihu fi dini wa allimhu tawila Allah yana roƙo wannan Abdullahi Allah ka bar da shi a cikin addini kuma ka sar ka sar da shi tawilin alqur'ani sai zaman to in ana magana waɗanda suka san fassarar alqur'ani yana daga sahun gaba gaba yana sahun gaba gaba a sahun farko yake a sahun farko yake Wadda Abdullahi bin Abbasi shi ma ya tafi akan wannan menene fahimta. Shi ba ma maganan Isra'i a faɗaki aka yi ba, da aka zo maganan ma annabi ya zaga kudu na Allah ba. Yace wannan kara sai a baka lokaci kawai annabi ra Allah ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu. Ita magana annabi ya zaga bai zaga ba, ita kara walar da nasosa da yawa. ni a madadiyana annabi ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah yayin da bala haka da lumfashin da yayi bai wariya har karshen magana kenan ko ba ta wani saboda haka wannan shine madadiyar Abdullahi bin Abbas kaji an samu kusa babba kila babba mai ƙarfi guda ɗaya an ajiye ba shi kadai bane bayan Abdullahi bin Abbas akwai kuma jabiru jabiru ibn abdullahi kuma har yanzu jabiru dan abdullah shi ma babba ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi wannan jabiru kar mu manta ba yana da kima a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duniyar sukaye ba za su manta da wannan jabiru ba wannan jabiru ba shi ne ya zo gaban manzon Allah ya tambayi manzon Allah menene farkon abin da Allah ya fara halitta yana so yau ya ci me ya farko abin da Allah ya fara halitta shi ne annabi yake maza nura da jijjika ya jabiru hasken annabin ka ne farkon halitta kai jami'u shi ne bai annabi wannan zaman ba annabi ya ba shi wannan amsa ba har wannan zalim ya kai wani sun zama jami'u ya tsora kare abu ke shi ne jami'u ya tsori lalla bai tsori ba nan ba ya yi mana tsori babba mana daga jami'u muka fahimci cewa abinda Allah ya fara halitta hasken annabin ta'ili kuma in ji manzon Allah. Dan da jabiru kankare ne ko ba kankare ba ne. Kaga ba Abdullahi na basin ga jabiru kan Abdullahi mutum da ke nan mutum biyu sun tafi a kan wannan matsabiyar ba ba gama ba ba ma fara ba. Daga ciki kuma akwai anasu maliki. Anasu dan maliku. Shi kuma anas ɗin nan baya cika a wajen malaman hadisi sai ka tsara masa kakansa yana da take ko da sahabin yana da take a wajen manzon Allah shi Allah in an ambace shi ta canza shi ne kajin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta canza kenan ne hijima ga manzon Allah ma'ana kaman dan kuku a gidan manzon Allah wannan taken babba ne ko karami ne wannan taken ai ya girmama Anas yake na zauna da manzon Allah, kadan ku Rasulallah, haka da kulana a shirar da sinin ko cin asirina. Na fijin kawo annabi shekara goma a wata ruwaya, a wata ruwaya na fijin kawo annabi shekara shekara tawa. Kuma bambancin annabi da wajen ba, abin mamaki duk zaman da na a ƙarƙashin manzansa. Ban taɓa barin abu ban yi ba annabi ya tsangwame ni ba. Ba ban taɓa yin abu annabi ne ya sa ka yaka ba. a'a in nayi ma sha Allahu kana in ma ban yi ba ba ne ma lam ne sha lam ne ko shi ko ba da shi in nayi aka Allah ya so in ban yi ba ma Allah ne zai ba yi ba dan Allah wa ne ne za ka zo da shi shekara ta shekara goma ba ka mun extension din akora ba sai ka yi ruwa ku ba shi kadai sallallahu alaihi wa sallam to shi ana in an ambace shi sai an ambaci wannan taken hadisin manzo Allah ne to ɗan uwa magana cikin magana akwai shehu shehu Ibrahim ya yi wurasa babba a cikin Anas an gane shi ma shehu yayin da ake wa Anasu take da hadisin annabi shi ma shehu ana maka take da hadisin manzo Allah تسمى رجال من خديري وإنني أصادقهم لا أنسني وأصادقه وأظمني لا نفا وتنظم مجاهد إذن أحمد بامبا أحمد بامبا wani babban malami a kasar Senegal wanda in ba sai shehu ba ma shafi irin su Ahmad Bamba wa kan shafi hankali shi ne wani nan mana ba sai ya fita ya jawo wa da ya ba tsama karama in ya zo taron nan kawai sai ya je ba mutuwa kuma sai ya zauna ku rike da domin ku da mazanan ku wannan ya rika shi da wanda in ba mu teku sai teku ya zama kankara da ya tafi a kan kai da zai je wata ba karama shi da wanda in ya ga dama yanzu nan yana so ya zo gidana ta ku sai ya kilo ku a gidana in zai zama haka yake dawowa ko ba gidana kawai duk inda zai je kudu wani duniya zai yake wata ba kita kuma Ahmad Bamban nan babban malami ne. Sai ya zama to yana kiran kan maharimin manzo Allah. Shi wata a gaban muna nan wani mutum ya ce shi ne hadimin manzo Allah. Ta san ma rijalun bil kadiri wadan mutane suna ambata wa kansu sunan Adamu annabi. Ina nan ibar hama Abdullahi kuma wa inda ni la fi qiratin mimman yarumu Muhammada kuma da kin hadisan dai qabla al-qadim فقد لتتمرين القرون الآمدة وإلى أن وصلت أمدا قبل حاجة مما لا لا يتبذل يدبا وإنني أنا usabiquhum wallahi sai na tsere ku la amfani ba zan shiga ba wa usabiqu sai na riga ko ba sai ya zama na jin baya na wallahi shehu ya yana ambatan kansa da hadirin manzo Allah wirasa daga wannan al'umma da ke kuma irin wannan wirasa shehu na da su da gaba yadda muka bude Abdullahi ibn Abbas dazu shehu yana da wani fanadari ne karfi a cikin Abdullahi ibn Abbas a wajen tafsirin Al-Qur'ani a wajen fiqh haka kuma ma a arsin ma haka haka a jami'u ma da yake shi shehu da kake dai ganin sannan dai shi shehu dai wal kullu min wannan zahira dai dai haka yake to haka a alƙur malik ma da ya ka wannan fahimta nawa kenan muka zaba cikin mutane sa kai mutum uku kenan bar ku na uku na hudu shi ne Huzaifa ibn Limani sahabin nan babba ne suna Huzaifa shi ma wannan Huzaifa ya yi rasa aikin shi ma a cikin safai me ya kaji sun sa malaman hadisi suna kiransa sahibu sirri rasulillahi shi kuma dukkan kanna duk wani kundi na asirin annabi yana gunsa a cikin safai babu wanda ya san asirin annabi irin Huzaifa musamman kundin munafukai duk babban munafiki daga kan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul har zuwa na ƙarshen buɗe ƙaho yana nan a cikin diwanin zai wasu limani ya san sunayensu ya san garuruwansu ya san layukansu ya san gidajensu ya san lambobin gidan ma ya ma san su dogaye cikin ya sani gajajjerun ya sani masu kiran ya sani shiraran masu ya sani ta annabi ya gaya masa sai ya zama na kowane sahabi manya duk da cewa ta yawa sun kantawa sun tsallaka gaba gaba daya amma ko da kyau sai ce ina ba ka ji Allah da rubuta rubuta ta kulema ya ba na da cikin dai waɗanda suka yi a daga kaba abadin nan ba ai ai kuna ina ku fita ko da safe ne da na mun da ba su ne ba ya ina nan dai ne bakar da jama'a ko da take take da abubuwa ku ba ka rada ya na ta da kuke ku mi ta ku ne ba matsala ko da shi wannan yana daga cikin takansa masanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Huzaifa yana cewa ما قال الناس يسألون رسول الله عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن أخافي أو مخافة أن يدركني mutane ba su bushe ba suna tambayar annabi kullum alkhairi tare da wannan alkhairi sai wannan alkhairi sai alkhairi kaza bayan wannan wannan alkhairi kaza sai da alkhairi kaza mutane kullum suna tambayar annabi na alkhairi amma ni hulaila in na zo gaban annabi shari ne ke gaban ni wai duk alkhairi ne ka samu akwai matsala ko ba matsala akwai matsala akwai danda ko kaza to bayan wannan danda bayan sama akwai danda bayan dan dan mace bayan nan akwai danja duka danjojin sai da Allah ya kunna musu na ban haka yanzu shi ma wannan sahabi Huzaiba an gane ibn Yamani yana daga cikin wanda aka rawaici Isra'il annabi da miradin annabi a fatake ne kuma ba a barci ba sannan kuma da jikin manzo Allah haka ne dala ko daga nan aka da Allah bai yi ba ban da da zuwa ya fara shi ne na gobe kenan ko bayan wannan Hudaiba akwai Umaru wai kusa wani Umaru ne Umaru ne Khattabi ma sannan Umaru dan Khattabi aka shi ba sannan Umaru ba Halifa na biyu bayan kokon na lasa ba aka shi ba a cikin waɗanda suka da cewa Isra'i a faɗaƙe aka yi kuma Isra'i da cikin annabi aka yi ma'arai sun waka kwakwalwa ne suka ce me yasa da aka tashi abadan kafai ai haƙƙin Umar ya kamata a cikin fara ambata saboda duk waɗanda aka ambata sun kafan nan duka ba wanda ya kai Umar ba kai ai ba ku Abdullahi ibn Abbas ya kai shi ne Jabir ya kai shi ne bai kai shi ba Dada Huzaifa ya kai shi ne bai kai shi ba ko ba ka bane amma kuma me yasa aka gabatar da wa'annan sannan sai a wajen na biyar aka ambaci umar ko shi su kuma zuwa da masu cin maganganu da yawa a nan suna nuna da yawa kuma a nan akwai da wato dakikiya ko da kijiya wanda ya kawata a lura da shi wanda yana da cikin abin da yake ware da kwakwalen wasu mutane misali a education na maulidi tana faruwa ko sai ka ga manyan malamai masu gabatar da jawabi za a ce shakwa ne shakwa ne shakwa ne shakawa ne sai wani muri zai ga an kai shayin ki ƙarshe sai ta gunguri wanda ya sa za a tsora shayin talatin shayin bayan shayin su shi da farko to ga shi yanzu a jerin gwanin sabai an ambaci wani sabai da suke sai na mako kusanne da zuwa sabai shi gwaro da da ya rumu da nan ya rage masa kima ya rage masa daraja ai haka ya kamata ma yi ya kamata ka zo a ambaci babba a ambaci wasu guda sannan babban ya zo ya gudu za a gane a ce babban nan babban ne an gane karatu ma ko za ka mulke ku da damuwa in an sa shi an yi karfi ma kan wannan shekarun baya amma dai na biyu za ta yi rigima abin ya zan zo sauka ko amma da sai ka zama in an amince sunan shehi ma a ƙarshen wurin zai hana imamu da bayan ba kai da za a farko ba ai kan karfi shi kuma in bai gane tafiyar ba sai su zuwa an faɗi an faɗi an faɗi saboda haka wannan duk ba shi bane to ga shi dai ɗan uwa dai sai na umar shi ne na biyar a cikin jerin kwanan manyan safin da aka ambata hada sai na umar nuna tsaki ai kuwa zama sai ta yi bayan da na umaru akwai kuma abi huraira abdurrahman zakir nan babban sahabin nan su biyu da sun sufaye na zamanin manzo Allah annabi da sufaye alifai manya fa abu huraira na daga cikin wayannan sufayen zamanin manzo Allah hatta abu huraira cikin wadanda suka goyi bayan kitrani a fakatta kuma da cikin manzo Allah aka yi kuma ai kowa san abu da yawa bangaren kimani shi ko kowa san shi kowa san irin zamani da ya samu na kamfata daga manzala ko annabi ne ya kamfato a cikin tekun ilimi ya zuba masa ko ba kowa daga sai daga cikin fantamawa a cikin bangaren sai har da abu da yawa shango bayan haka abu da yawa duka akwai malik ibn sa'sa'a maliku dan sa'sa'a shi ma ba ne babba yana daga cikin waɗanda suka goyi bayan waɗannan cewa annabi an Isra'il da shi ne da cikin da kuma abu da jafin wa'adi abbakal badani hatta abu abbakal badani shi ma yana daga cikin waɗanda suka rawaci cewa masala ba salama an Isra'il da Iraki ne da shi da cikin kuma abu da jafin bayan wannan abi abbata al-badani akwai ibnu mas'udin Abdullahi ibn Mas'udin shi ma ba yana ɗaya daga ciki waɗanda suka goyi ba rai da ciki ne kuma da rai ne kuma ba da shafi daga nan a a a jerin gwano na sabbai suka kare a nan daga nan kuma sai kuma ta shiga kuma jerin tabi'ai daga nan sabbai su tsaya kenan dama ya ce mu zama salafi wal muslimina salamu su da wani da aka faɗa baya yanzu kuma da kuma mana jama'a musulmai manya manya daga cikin ku kuma akwai jahaku wannan jahaku nan ba ta hali ba ne amma tabi'i ne daga cikin tabi'ai masu girma tun mutumin da yake kan da jama'a sosai da kan zuwa ilimi za ka ji ana yawan ambatan jahaku dan murayu al-ilahi al-balad kuma shi wannan jahaku yana da cikin malaman tafsirai a cikin tabi'ai yadda Abdullahi ibn Abbas a cikin tabi'ai yana da cikin mana masu tafsiri shi kuma da haka tabi'ai shi ma yana da cikin wanda aka sallama masa wuya wajen tafsirin alqur'ani da kuma a cikin tabi'ai sannan kun wannan mana da haku yana rawaitan hadisai ne kai tsaye daga irin su Abu Hurairah daga irin sa da sunna maliki daga irin sa abdullahi bin abbas daga irin su ibn umar abdullahi bin umar wannan su ne manyan malaman da yake karba daga gare su da Allah dubi inda yake karba ya za da haku ba zai zama da haku ba
ya ba zai zama to da hafuwa mai dariya ba kalli malaman ba zai ta karɓa da dare su a zama da za da suna ko an gane kenan ko kaga wannan a a laƙani laƙani ne mai kyau da hafu an gane kenan ko ya ce alƙaf masu kyau an gane kenan ko da hafu an gane a siffan ta mutum da dariya murmushi a lakari wannan a bace da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske babu aiki a cikin sa bayan wannan da haku din nan a cikin sa a tare kuma akwai sakitun da zubairu sakitun da zubairu ɗaya ne shi ma da cikin tabi'ai wanda ko shi ma yana yawaita ruwaya daga abdullahi bin abbas da ire-irensa wanda shi wannan abin mamaki sakitun da zubairu din nan an kashe shi a watan shabana yana shahada ya yi shahidi ne shi an kashe shi ya yi shahada kuma a watan sha'abana kafin ramadana Allah ya ba mu albarka da mu akwai wannan sa'idu ibn zubair a cikin wanda shi ma tabi'i ne ba sahabi ba bayan wannan sa'idu akwai qatada qatada ta kalbu amata yana daga cikin tabi'ai wanda suka goyi bayan wannan jene shi ma wa mulmukaddibi akwai kuma sa'idu dan mutajjid wanda ake karantawa cikin kawai ne ko akhirul mutaqaddimin nan ko akwai sabibu dan musayyab an gane shi kuma kaji ne shi ma kuma arziki da kuma kuɗi ne shi ne wanda ya shiga shekara arba'in ladan da liman ba su taɓa riga shi shiga masallaci ba wai liman da ladan da zai shiga masallaci ne ba dawa ba yake a masallaci ina nan ladan ne zai shiga sallah ina nan a cikin masallaci sau tsabar jima a wanda a yi sa'idu don mutane ma gaishe akulu mutakaddimi wasu suna cewa abin da ya fa ake kira ta akulu mutakaddimi na mashi ya yi wa fashi da fashin shi kuma da yamma ranar a tashi annabi ya yi wa fashi da fashin shi kuma da yamma ya zo duniya sai zama akulu mutakaddimi na ya zo shi ne ƙarshen magabata lokacin da magabata suka tafi shi kuma a ranar ya magana kaga ya faɗo cikin ranar sirri ya faɗo cikin ranar haske ka san ba ƙaramin giftas ba ne babban wali ya yi wakaci a yau a aiki ɗa a halarsa kuma a ranar wani kuma kila mai da su suna wali to irin wa'annan yaran ku sai ba hankali ba sai ba hankali ba halara ta ajiye kayan kare suna da girma ƙwarai da gaske akwai ire-iren su a wannan ƙasa akwai wani da ranar bukati shehu a kifu aka je su aka ambace su da kuna sun zama da mamaki akwai wani da a ranar bukati shehu su kifu aka je su aka sa musu suna sun zama da tsoro akwai wani da ranar bukati shehu su jami'in zankon bare bare su kuma a ranar aka je su wasu ma a ranar bukati shehu su suka bayyana wasu kuma a ranar bukati shehu ibrahim suka bayyana ana samun irin waɗannan kiftattun yara ranar mafakin waliyu su kuma su bayyana a rana. Akwai sirri a cikin wannan kwarai da gaske na da samu dacewa ba ƙaramin hakke su zuwa da shi ba. Fashe da mazaje dai akwai wannan sa'idu dan muhayyab a cikin su. Lokaci ya ci Alhamdulillah. Dan uwa amma ishara cikin lokaci al-istiqaqi wa'annan ne ba sabai da kuma wa'annan daga cikin dalilan da muka fara lissafawa suna daga cikin wa'anda suka tabbata cewa Isra'il nan ba mafarki bane Isra'il nan kuma ba kuma da ruhi aka yi ba kadai Isra'il nan da shi ne da ruhi kuma a faɗaɗe aka yi kaga har yanzu ba ba gama lissafin mazajen ba gobe za mu ci gaba da lissafin wa'annan mazajen sai ke kula da waɗanda suka kokari suka yi amma wannan batu na tsakiyar nan shi ne na gaskiya aka dace da mu a kuma da na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yan wa kun sa abin da ya zace yawa ga manzo a kai Isra'il Isra'il Mullah Isra'il Isra'il Allah saboda girman Isra'il da Isra'il sha abin ne girman mai ba haka ake yin wannan magana kun ga ayyukan manzo Allah haka haka ta sabani wani ta ana ma da biyu aure aka yi manzo Allah ba a Ramadan aka yi manzo Allah wanda ja a rajul awalin ma ai ba sha biyu bane sha bakwai ba wata ne sha kaza amma dan gano wannan duka yana nuna girman manzo Allah ne saboda a tabbatar da ramadanin ma da sha sha ɗin duk ciki ne ya baya zuwa girman musulun sallama ya zo da aka roƙa mai ibrahim raji maganganu suka yi yawa an gane saboda girman al'amarin isra'ila da raji a ba da yawa bayan mujiyar alƙur'ani annabi babu wani mujiyar sama da isra'ila da raji ba sai da girma ba abin da ya rintantar da sabon rana wasu sabon rana suka rintara da annabi ya ya dawo ya ce wasu jiyar mun rabu da kuma na laida na je kudu an yi kaza an yi kaza na ji sama da farko na je zafi na je na kaza na je kaza an na kaza na dawo wasu ma daga cikin musulmai sun dan rinta ba kafin daga baya da dawo ta Allah abin da ya rintantar da sabon daga baya da dawo da ana karami ne an ba karami alamari ba ne ba yana da girma ba yana da girma ba ya sa maganganu suka yawa saboda girman Isra'ila da Rajin da Allah ba ma zamu shugaba ani Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an zamu dakata sai in Allah ya kai gobe insha Allah tabaraka taala da mu zauna a inda muka kwana Allah ya mana jagora Allah ya kai su da mutunta Allah ya ara mana soyayya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai da shi hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gadar mana hakkin manzon Allah da sirrin manzon Allah da madadin manzon Allah da kaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن يقام قبل تعالى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم حسن ومعنى أكفر شم الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين دعوا السلام عليكم منه أن يشهد دعوا السلام أكفر شم الله عليه الصلاة والسلام مرة ثلاثة يوم جلالة الله وصلاتها مكما أن يكار من الآتية أكفر شم الله صلى الله عليه وسلم أن يقام جاملان من الفرقة أن يقام جاملان من الفرقة lokacin shugaban sallallahu alaihi wa sallam yadda muka fara daga farkon azumin Ramadan nan lafiya Allah ta mu tsakiyar salariya Allah ta mu tsakiyar salariya Allah ta mu azumi cikin wadata Allah ta mu azumi cikin yalwa Allah ya hana mu yin azumi a cikin kuɗi Allah ya hana mu yin azumi a cikin tsanani Allah ya hana mu yin azumi a cikin talauci Allah ka kula mana Allah ka kula mana Allah ka kula mana dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kastu da wannan Allah kake cikin da قبض ده الأمة كمان تشكيل ده ألا يقوم قبض بداية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تاكل قول الخير لأنه من جزم أنا ألا يكذب من ظن فما على قوم الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم أكون سيدنا عمر أكون سيدنا عمر أكون سيدنا عثمان أكون سيدنا علي أكون سيدنا خديجة أكون سيدنا فاطمة أكون سيدنا حسن الحسين أكون من صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المعون وصحبه وصحبه ناصر المصدر المصدر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أصحاب العبيد والنصر على العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله